الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يكره من الصلاة على المنافقين والاستغفار للمشركين الكراهة هنا بمعنى التحريم ومن حرام abinda an ka kyamata na sallah akan munafikai min asalan alharam yuqalu lahu almakruh kullu dhalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha daka almakruh huna altahrim dan ba ai ma haramun ne ai mu munafiki sallah wal istighfaru lil mushrikin da neman gafara ga mushrikai رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم امام البخاري ya gabatar maka wayar ruwaito wannan hadisi shine wato ibn umar قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عنهم أنه قال لما مات عبد الله بن أبي بن سلول لوكتن دا عبد الله يموت دان أبي دان سلول دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم sai an ka kiran masa manza Allah li yusalli alai ya masa sallah falamma qala ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manza Allah ya tashi wa sabtu ilaihi sai ni tsalle zuwa ga manza Allah فقلت نتي يا رسول الله أتصلي على ابن أبي ذاك يسلى عبد الله بن أبي وقد قال يوم كذا وكذا وكذا وكذا وأجد عليه قوله إن لي سفا maganganun da yayi wa musulunci magana mai muni fatabassama rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi murmushi wa kale ce akhir anni ya umar ya umar ka kau ka jinkirta ka abin nan ka tafi ka yi baya a kaina imana ka gudu daga wannan ka gusa kenan akhir an ya umar falamma aksartu alaihi ala lokacin da umar yace ni yawaita wa manzo Allah ya rasulullah atastaghfiru kaza zakai kaza sai yace inni khayyirtu an ban zaɓi fahtartu sai ni zaɓi in yi mai addu'a domin Allah ya ce lo'a alamu anni in zittu alassabi'in da zan san da cewa in ni roƙa sama saba'in yi gufar lahu da zittu alaiha da na ƙara a kan saba'in ɗin استغفر لهم أو لا تستغفر إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم qala yace fa salla alaihi rasulullah sai manzo Allah ya mai sallah sun man sarafa sa'annan ya juya falam yankus manzo Allah bai zauna ba illa yasiran dan sai dan lokaci kadan hatta nazalat al-ayatani min bara'a wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kaga kenan mansuki ne bi hadhihi al-aya Allah yace kada kai sallah akan ɗayan su wanda ya mutu ila qaulihi wa hum fasiqun قال يتي فتعجبت بعد عمر عمر يتي sai ni mamaki min jur'ati daga karfin halin da ni ala rasulillah akan manzo sallallahu alaihi wasallam yawma idin a wannan rana domin kawai nike waye tsalle yayi kaga ibaran ma wa sabtu ilai ni tsalle yace manzo Allah ya za kai zala kuma inda kun ka sani lagar ja'akum rasulun min anfus azizun alayhi ma anitu harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim wannan kuma neman gafara da yayin munafiki gabanin wala tusalli ala ahadin minhum mata can cewa yayi in tastaghfir aw la tastaghfir in tastaghfir lahu 70 maghfiratan falan yaghfir Allah lahu zabi manzo Allah ce zabi an ka bani zabi an ka bani Allah wa rasuluhu a'lam babun sana'un nasu alal mayyit sai kuma yabon mutane akan mamaci mutunan da ya mutu mutane sun kai yabe shi قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال يتي سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ناج أنس بن مالك يدالا توتا مسا ينا مروا مروا بجنازة أن وتي دقاوة فأثنوا عليها خيرا sai an kai yaban alkhairi gare ta ce wancan gawa da kuke gani mutum ne kaza da kaza da kaza da kaza da kaza fa qala annabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat ta wajaba thumma marru bi ukhra sannan an ka wuce da wata fa aknau alaiha sharran an ce mai gawacin da kuke gani ba mutuna Allah bane kaza da kaza da kaza shi ma shi ma fa qala annabi yace wajabat mas'ala guda biyu da ibara guda mas'ala guda biyu da ibara guda wanta an yaba alkhairi kace wajabat wanga an yabe shi da sharri kuma kace wajabat فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت عمر يتي منين وجبت قال يتي هذا أثنيتم عليه خيرا wannan kun yi yabon alkhairi a kansa fa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba gare shi wa hadha wannan kuma athnaytum alaihi sharran kun yaba shi da sharri fa wajabat lahu an-nar wuta ta wajaba a kansa antum shuhada'un lahi fil ard ku ne shaidon Allah a cikin ƙasa kaga ma'auni a cikin wannan yabo ba hasada ba don wani ana yiwa yana da hasada da wani ko yana da adawa da wani ya ba shi da alkhairin da aka gare shi bayarin wannan ake magana kuma ana diba mu'zam mafi yawan mutane mafi yawan mutane da kan mutumi sun kace don wani can ya taso da Allah kana da adawa da shi ko kuma yana da adawa da kai ya dan munana maka wannan shi sunna ce ta Allah ba yanda za a yi a ce duk duniyar nan su yarda da kai miya fil miya to amma ba da hasada ba a ɗaya bai hasada shin wani mine mai laifi shi قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا داود بن أبي فرات أنا عبد الله بن بريدة أنا أبي الأسود قال qadimtul madina yace na gabato garin madina jabir aswad wa qad waqa biha marad alhali rishin lafiya na annoba ya fada mu garin madina wajalastu ila umar bin al-khattab radiyallahu an sai ni zauna wurin umar dan khattab da Allah ta tabbata gare shi wa marrat bihim janazatu sai an ka wuce da wata gawa wa uthniya ala sahibiha khaira an ka yabi ma abucinta da alkhairi وقال عمر رضي الله عنه وجبت عمر يجي تا وجبت ثم مروا مر بأخرى سعنك وجي دوت فأثني على صاحبها خيرا وانت موقفي عمر تارد النبي وانت موقفي كما عمر تارد صحابي فقال عمر رضي الله عنه وجبت عمر يجي وجبت دن يا دوكو درسي كون منزو صلى الله عليه وسلم ثم مروا بالثالثه sai an ka wuce da ta uku nan kaga akwai ƙarin ta uku ta farko da ta biyu alkhairi ta uku fa ufni ala sahibiha sharra ce wannan mutumin da kuke gani ba mai albarka bane kaza da kaza wa kala yace wajaba wa kala abul aswad abul aswad yace fa qultu nace wa ma wajaba ya amiral mu'minin kamar yanda shi ma amiral mu'minin ya tambaye annabi yau shi kuma za a tambaye shi kala yace qultu kama ƙalan nabi ni na faɗa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin duk mutunan da musulmi mutane hudu sun ka yabe shi da alkhairi adakalahu Allahu aljanna sun ka yabe shi da alkhairi Allah zai shigar da shi aljanna kaga insha Allah ya aljanna da yawa mutum hudu kacal babu son zuciya babu kuma abun nan wa qulna mun kace wa thalathatun sahabbai da son alkhairi shin hadda mutum uku kala yace wa talatatu hadda mutum uku kulna mun kace wa tsanani hadda biyu kala yace wa tsanani thumma lam nas'aluhu anil wahida sai dai ba mu tambaye shi anil wahida akan shi in dayan ne ba mutum ɗayan ne ba to ala kulli halin jama'a duk idan mutum ya mutu alhali za ka sami waɗanda za su yabi alkhairi gare shi to insha Allah azza wa jalla alkhairin ne zai tabbata amma duk mutumin da ya mutu al'umma na tare da shi ma ba su yadda da shi ba ya za a yi na tare da kai ma ba su yadda da kai ba kaga akwai matsala na tare da kai ma ba su yadda da kai ba akwai matsala kaga mu yi kokari mu bar alkhairi wanda za a ambace mu da shi mu yi kokari mu bar alkhairin da za a ambace mu da shi babun ma jaa fi azabil qabr babe kenan wanda yazo cikin azabar kabari wa qawluhu ta'ala Allah yace idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu baghitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna azabal hun al hun huwa al hawan walaqaiti kenan azaba ta walaqaiti al yawma kaga gabanin tashin kiyama kenan ai ko tujzauna azabal hun za a sakanka muku da azaba ta wulakaici wal haunu shi kuma arrifku kaga akwai alfarqu bainal hawan da haunu wa qawlu jalla zikruhu sanu'adhibuhum marratayn zamu azabatar da su so biyu kuma yuradduna ila azabin azim sana mayar da su zuwa ga azaba mai girma kaga wannan dalala ce akan wato bayan an azabatar da su marratayn المرة الأولى أين لا بدر بدر أذبوا بسيوف المسلمين ومرة الثانية القبض ثم يردون إلى عذاب عظيم تأككنا كاغا عذاب فرقوا بالقتل والأسر يوم البدر سنعذبهم مرتين يوم البدر أذبوا وقتلوا وكذا عذابة الأولى وعذاب الثانية عذاب القبر ثم ثم يردون إلى عذاب عظيم تاشن قيامة كذا سنعذبهم مرتين وقوله تعالى وحاك بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا كذا قلنا آية me yasa ai an ka zo dalala akan azabar kabari ita an ka fi kawowa domin ita asrahu dalala amma in ka dubi duka waɗancan ayoyin suna nuna azabar kabari amma waga ta fi su dalili karara domin annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya da safiya da maraice a gitta su akan azaba sai yace wa yawma taqumu sa'a ranar tashin kiyama kuma adkhilu ala fir'auna ashaddal azab kaga shi yasa kake ganin azabar kabari wannan aya ake ka amma da ta farko akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal hun al-yawma tujzauna azabal hun ka gani wato al-yawma tujzauna azabal huni kaga wato azabar kabari kenan kuma sunu'azibuhum marratayn kaga azabar kabari kenan wa haka bi ali fir'auna su'al an-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya kaga wannan kenan قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن القبة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن إذا أنك زوند مؤمني في قبره أتكن قبر سأوتيا زأزو مش ثم شهد أن لا إله إلا الله sa'annan ya shaidar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da annabi muhammad manzala na fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu wannan shine ma'anar Allah yana tabbatar wa waɗanda sun kai imani bil qawli thabit da magana tabbatacciya ita ce kalmar la ilaha illallah duk mutunan da yake nan duniya mutunan kwarai a ranar lahira kuma zai zamo mutunan kwarai domin wannan faɗa ce ta Allah tabaraka wata'ala don menene wala yazlimu rabbuka ahada ba ka rayuwa da alkhairi Allah ya hada ka da rashin alkhairi ba aikin Allah bane wannan hakan nan ba ka rayuwa da sharri kuma Allah ya hada ka da alkhairi قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر أصبحت كعذاب القبر قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال ala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya linkaya ala ahli alqalibi akan mutanen rijiya alqalib ita ce qalibu badari asa Allah tabaaraka wa ta'ala yace laqad nasarakumullahu bi badarin wa antum adilla yakin badar ba kashe ba sai mutum 14 amma mutane ɗaruruwa an ka kashe yakin badar faqala sai yace wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abin da Ubangijinku ya yi muku alkawari da shi na gaskiya? Wakila lahu sai an ka ce, Tada'u amwatan, kana kiran matattu, an ka ce wa annabi sallallahu Alaihi wasallam, Ya Rasulallah, matattu ne cikin rijiya. Wakala ya ce, Ma an tumbi asma aminu, ai kuɗin nan ba ku fi su ji ba, walakin layu jibu da sai dai inda kun ka fi su ko kuna karɓawa su ba su iya karɓawa. kaga wannan hadisi dalala ne na azabal azabal qabr tunda ai su a lokacin ba tashin kiyama an kai ba suna cikin an kakkashe su an jefa su cikin rijiya ana azabatar da su قال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تتي إنما قال النبي من ليس النبي صلى الله عليه وسلم يتي إنهم لا يعلمون الآن ينزسنا سني anna ma kuntu aqulu haqqun duk abin da nake faɗa akan su gaskiya ne wa kada qala Allah ta'ala innaka la tusmi'ul mauta iga Allah tabaaraka wa ta'ala ce baka jiyar da matattu nan matattun da ba a jiyarwa waɗanda suke sun rayu akan rashin imani sun rayu ba imani sun zama matattu ba inda za a yi kajiyar da su amma ba matattu waɗancan da sun ka mutu ba ala dasna abdanu akhbarani abi عن شعبة سمعت الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية بيهودية دخلت عليها تاشقق عائشة فذكر فذكرت عذاب القبر سيب يهود واتو آه سي واتو أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر واتو سيت أنبت عذاب القبر فقالت لها سي عائشة تشي متى a'adaki Allah min azabil qabr Allah ya kare ki daga azabar kabari fasalat Aisha Rasulullah sai Aisha ta tambaye manzo Allah an azabil qabri wato ita ba yahudiya dakalat alaiha fa zakarat azabul qabri fa qalat da sai tace mata tace ma Aisha kenan a'adaki Allah min azabil qabr tace Allah ya kare ita ce nafsu ita al-yahudiyya hiya allati zakarat azabul qabr wa Aisha sa'alatha sai ta ce mata Allah ya kare ki daga azabar kabri daga nan sai Aisha ta tambaye manzo Allah ta ce an azabil qabri menene azabil qabr qala yace na'am azabul qabr azabul qabri qalat Aisha radhiyallahu anha sai Aisha ta ce ma ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salla salatan daga nan ban ga annabi ba ya sallaci sallah illa ta'awwadha min azabil qabri ba sai ya nemi tsari daga azabar kabari za da gundaru azabul qabri haqqun riwaya gundar yake cewa azabul qabri a'adaki Allah min azabil qabr fasalatu Aisha fasalat Aisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat na'am azabul qabri haqqun aw ta riwaya قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير انه سمع اسماء بنت ابي بكر يا جاء اسماء ابي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا النبي اتاشي هنا mai huduba فذكر فتنه القبر sai ambace fitnar kabari allati yabtatu biha almar wadda za a fitini mutum falamma zakara zalika dajja almuslimun dajja lokacin da ya ambaci wannan sai mutane sun kai sowa sowa wato sun kai wani irin sauti sauti قال حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم يا باس الأباري أن رسول الله مازال صلى الله عليه وسلم قال إن العبد للشي باوى إذا وضع في قبره إذا أنك أجيش تكن قبرنسا وتولى عنه أصحابه sai abokanshi sun ka bashi baya wa innahu la yasma' qar'an ali yana jin kukan takalmin su atahu malakani wa yaquudani nihi mala'iku guda biyu za su zo mai su zaunar da shi bai kula da su ce ma kunta taqulu ni kan kasance kana fada fi hadar rajuli ni kake faɗa cikin wannan mutumin yani li muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ni kake faɗa a kansa fa ammal mu'min fa yaqul amma mu'mini zai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida cewa bawa Allah ne manzansa ne fa yuqalu lahu sai a ce unzur ila maq'adika minan nari kalli mazauninka na wuta hada abdalaka Allahu bihi maq'adan min aljanna Allah ya canza maka mazauni daga wuta zuwa aljanna to nan wasu malamai suna magana akan cewa nakirun wa munkar su ne za su zo ma har mumini ko kuwa dai wanda yake mala'ikun nan guda biyu akwai wasu kala wasu sun ka ce a munkar wa nakir su ne za su zo mumini kuma su zo ma wanda yake fajiri a wasu ka ce a'a akwai bashirun da mubashir bashirun da mubashir su ne za su zo mu mumini amma nakirun wa munkara su kuma su zo mu wanda yake ba mumini ba bayrahuma zai gansu jami'an tare qala qatada wa dhukira lana a ambata muna annahu yusahu lahu fi qabri za a yalwata mai cikin kabarinsa thumma raja'a ila hadith Anas sai ya komo zuwa ga hadisin Anas kala yace wa ammal munafiqu wal kafir munafiki da kafiri fa yaqulu lahu fa yuqalu lahu za a ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me kake faɗa cikin wannan mutum fa yaqulu la adari kaga wannan fadar fa Allah idari kenan Allah iradi abu ne wanda yake ba zai iya baddalawa ba domin abin da yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ko ya so ya ce kaza bai iyawa kuntu aqulu ma yaqulu an-nas ina faɗa abinda mutane sun ka faɗa kaga wannan shi ga nuna maka duk abinda mutun ya rayu akan shi da shi ne kuwa zai tashi akai na kasance ina faɗa abinda mutane suke faɗa wa yuqalu sai a ce la daraita baka sani ba wala talaita baka karanta ba wa yudrabu bi maqariqan min hadidi darbatan za a doke shi da wata guduma ta bakin karfe wato darbatan za a doke shi duka kuwa fa yasihu sai hatan yasma'uha man yalihi ghayra taqalayn zai wani ihu in an ka doke shi zai yi ihu ihu wanda in ba mutun da aljani ba su da ba su ji su ma da sun ji da sun su ma walau sami'u la su'iqu shi yasa ake ce musu as-saqalaini domin ikhtalafal ulama ala ma'ana thaqalain qila anna al-insa wal jin huma yafqulan al-aql sune waɗanda suke zama cikin ƙasa sune manawaya cikin ƙasa sune mabannatan cikin ƙasa masu sun ka zauni ƙasa ƙasa da sama kenan ko kuma abun gashi wanda sun ka nawaye ƙasa ta ka ce mutaqalan ko kuma as-saqalani daga nauyin kunnuwa ne domin Allah ya riga ya sa wani shamaki cikin kunnuwa ba za ka ji abin da ake yi ma waɗanda suke matattu ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna jin abin da ake ma matattu da Allah wannan zai kasancewa wata hikima ce wanda Allah ya sa ba za mu ji ba domin da za mu ji da babu dan wuta ya gana ji ana azabtar da dan uwanka ai za ka shiga tautayin sai Allah menene Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa walau shi ina la ataina kulli nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannam min aljinnati wan nas ajma'in wa'adin Allah ne da Allah zai zo da haka so da yawa mu a cikin jahilcin da aggare mu sai mu ga cewa mai laifi kaza mu yasa Allah bai azabatar da shi kai tsaye ba to ya Allah zai yi hakan nan kuma yayi alƙawarin cewa zan kama shi duk mutumin da yake abubuwan da bai dace ba sai muna ganin Allah ya yi sakaci a inda muke fasara Allah kenan fa Allah ya yi sakaci wani azzalumi ba kai mai kaza ba Allah me yasa Allah in yayi mai haka kai tsaye to mi a mi a alqawlin la la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in yasa an ka cewa annabi walakinnakum tasta'jilun akwai hikimar Allah cikin wato barin mai laifi yana ta laifin shi domin akwai lokacin da Allah zai kama shi gane ko qala al-muallif rahimahullahu babun التعوذ من عذاب القبر نيمن تري دغ عذاب القبر قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة أنا أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنهم جميعا قال يتي خرج النبي النبي صلى الله عليه وسلم يا فتاة وقد وجبت الشمس بمعنى وجبت الشمس غربت الشمس فإذا وجبت جنوبها الجنوب الوجب سقوط فإذا وجبت جنوبها رانا تفادي فسمع صوتا سيجوني صوتي وقال يتي يهود تعذب في قبولها yahudawa ne ake azabatawa cikin kabari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah ya ji yadda shi amma ko waɗanda suke tare da shi ba su ji ba wa qala an-nadhr nadhr yace akhbarna shu'ba haddathna aun sami'tu abi sami'tu al-bara ana abi ayyub radiyallahu anhuma anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan Allah tabaaraka wa ta'ala ya jiyar da annabi abinda ake yi na azabar kabari da Allah ya ga dama da sai ya ji yadda wani daga cikin ɗaiɗaikuwan mutane to amma Allah bai yi wannan ba ya karantar da ya sanar da fiyayya al'umma shine annabi dan ya karantar da al'umma menene wannan qala hadathana mu'alla hadathana wahayb an musa bin uqba qala yati hadathatni ibnatu khalid bin sa'id bin al-as annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yata'awwadhu min adhab al-qabr taja annabi yana neman tsari daga azabar kabari wannan jiyar wadda annabi Allah ya ji yadda annabi azabar kabari shin har yanzu ga Allah tana yiwa wani ya ji ana ana azabatar da wani kabari ko kuwa ha me yasa kai inkari me dalilin ka
al'amura na wahayi shi kuma manzala ka dace wahayi da kuma ba wahayi a ai nan annabi ba wahayi ne an kai mushi ba ji ne yayi ji da kanshi ba wani wahayi ya zo mai wanda a'a ji ne yayi da kai ne kana ganin yanzu cikin ɗaiɗaikuwan mutane ba mu iya zuwa makabarta mu ji wani na ihu ana ɗibga shi na annabi sallallahu alaihi wa sallama la shakka mu'jiza ce kuma bayan haka shi karantar da al'umma ne domin shine shugaban halitta to amma kuna ganin yana wahala ya kasance ɗaya daga cikin mu wani Allah ya nuna mai wani abu قريت لا ترنت أقوال العلماء gani wani daga cikin mu Allah yana iya ko a mulkin Allah yana nuna maka yau ga wani dan uwanka yana buƙatar wani abu gare ka wannan kuma sai mu dawo babin karamatul auliya eh karamatul auliya dana yiwa cikin mu wani ya kwanta ya ga wani dan uwan shi ce wani yi min kaza bayan haka nan kuma tana yiwa har yanzu ga Allah ya ji yadda wani bawa abinda ake ma wani bawa a'a bari magana shi ita gaskiya ita ce abinda ake faɗa dan sufi ya ji yayi ƙarye shi yayi kwana yayi ƙarya yana faɗin ƙaryace ƙaryacen shi kuma sai in ai da an ka zo babin karamatul auliya ka taba ganin ahli sunan da yayi inkarin karama auliya kana ganin yanzu waliyai ba su da karama نعم إيه ممتاز ƙwarai ƙwarai wannan abu ne wanda yake za ka ma yi mafarki ka ga ɗan uwanka yana cewa ne taimaka min eh to kaga shi ma wannan ai mushahada ce kaga kabari ya kama da wuta a garin ma ni ma na gani
to wani ne yaje kita mai alshana wani ne ya keta mai alshana waɗannan abubuwan kar ku yi inkarin su wala yana ci malam sai sai kamar an sa an yanki tibu hallo sai po hallo sai hu da dare da waɗannan waɗannan abubuwa ne waɗanda Allah yake nuna ma bayinsa domin ka san da cewa Allah mai iko ne akan kowane abu amma waɗannan abubuwan suna faruwa suna faruwa kuma mu abinda a gare mu kar mu zo mu yi inkarin waɗannan abubuwa ba daidai bane mu inkari kuma har yanzu ba daidai bane mu saki wannan babe ga irin waɗanga mutanen da ka ka ambata domin su sufawa su ƙarya ce suke zuwa yanzu ba sufi da zai zo ya ce maka kai da wani sufi ya zo ya kwanta ya ce na yi mafarkin wato shehu ya ce in baka miliyan goma ka bani miliyan goma ya gaya ma wani mai kuɗi sai ya ce wannan lokaci ne ka yi kwana ka yi mafalkin shehu ya ce in baka miliyan goma ya ce da daddare ya ce ni ko na yi mafalki da rana da kwanta shehu ya ce kada in baka to kaga ta zo jiki wannan wannan haka ne قال حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكثر يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر يا الله إنا نيمان سألنك دق عذاب القبر ومن عذاب النار دا عذاب الروتا ومن فتنة المحيا دا فتنة الرايوة فتنة الرايوة رايو باب الدين باب فتنة دا تكيم تنيا رايو بيد الدين والممات دا فتنة المتوى إتكوم دول أن تنسوا شكتكي ومن فتنة المسيح الدجال دق فتنة ننت مسيح الدجال باب عذاب القبر من الغيبة والبول عذاب القبر دق جيبة دكما حساري قال حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي النبي صلى الله عليه وسلم ياوتي على قبرين أكن قبر برا قدابي فقال سيتي إنهما لا يعذبان su inna ane musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin ba ya musu azaba cikin abu mai girma a cikin ganin su mun yi tafsirin wannan hadisi fi darsin al-madi a cikin ganin su ko kuma ba abu ne mai wahala ba su bar shi sai sun kaki bari shine fi kabirin amma ba wai wurin Allah ba wurin Allah wannan abu ne wanda yake mai laifi wurin Allah abu ne wanda yake mai laifi ثم قال سيتي بلا أما أحدهما دينس وكان يسعى بالنميمة yana tafiya da annabimanci ba abin da yake ille yaje ya hada wanga da wanga wa ammal akharu dayan kuma fa kana la yastatiru min bawlihi bai tsarkaka daga fitsarinsa bi ma'ana la yastatiru la yatanazzaf ala yace thumma akhadha udan rataban sai ya doki wani ice danyi fa kasarahu bitinataini sai ya tsaga shi tsagi biyu ko ya karya shi karyawa biyu su magaraza kulla wahidin minhuma sai ya kafa kowane ɗaya ala kabrin akan kabari sun makala ya ce la'allahu ya kafafu an huma malam ya yi basa tana yi wa a sauƙaƙe musu matuƙar wato waɗannan abun gashi ba su bushe ba to kaba kwana nawa ko kuma awa nawa za ta yi ko kuma minti nawa za ta yi in ta yi dogon abun ga lafiya ma irin ƙasa ta saudiya mai zafin rana ta yi awa guda ko kuma ta yi minti talatin ko arba'in to kuma wannan shi kuma an ba annabi wahayi ne wasu suna da al'ada idan an ka binne mutane su zo su nemo kaba su kafa musu to kai wahayi an kai maka ana mai azaba ka muna na mai mazato ka muna na mai zato babun almayyiti uradu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi Ka ga mamaci yanzu duk wanda ya mutu ana bijiro mai da mazaunin shi da safiya da murici قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah yace kuma wanda yayi bayani cikin wagga mas'ala kadibi ibn al-qayyim cikin littafin shihad al-arwah ila bilad al-afrah hadil arwah ila biladil afrah shi kuma wajen samun littafi suna ko malamin sa bai kai gare ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bai kai ba Ibn al-Qayyim samun littafi suna ba hadil arwah ila biladil afrah to nan zaka samu abubuwa duk abin da ya shafi mamaci wace hadil arwah umuman littattafan Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da littattafan Sheikh al-Islam Ibn al-Qayyim waɗannan cikin kowane babu sun kai sai ka amfani da su kuma raqamul awwal wajen samu littafi suna shine Sheikh Ibn Qayyim dan ko Sheikh al-Islam Ibn Taymiya bai sa bai bai bai bai dace wajen samu littafi suna ba irin Sheikh Ibn Qayyim a gane ko shine yake cewa inna ahadakum ɗayanku idan mata idan ya mutu urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashi za a bijiro mai da mazauninsa da safiya da yammaci in kana min ahli janna fa min ahli janna in da aljanna ne sai a nuna mai wurin shi kashi yasa ake cewa rayukan ƴan aljanna suna cikin wani bazazzago ko kuma abin ga na tsuntsaye eh wanda suna yawo da su cikin aljanna kenan duk wanda ya mutu me yasa kake ganin yanzu duk wanda ya mutu tun ba ya je mu ba da wanda ya mutu yau da wanda ya mutu je da wanda ya mutu zuwa in an tada shi kai kana ganin ka daɗe duniya yanzu tana yi wa mahaifinka ya shekara goma sha biyar da rasuwa ko goma ko ishirin sai kana ganin baba ya daɗe a'a ka tuna fa in an ka tayar idan Allah tabaraka wa ta'ala ya tayar ga yatar kam labista qalu labisna yawman aw ba'da yawm idan musulmi mutunan kwarai ne idan ya mutu Allah duk wannan dadewa kai baya ganin wannan dadewa gani yake dan kwana ne yayi zuwa ka kwanta da sahi ka tashi da midi lafiya lau labista yawman aw ba'da yawm amma fa sabanin wanda yake dan wuta shi wannan shina ganin fa dade babu dade wanda ba wanda ya kai gare shi dadewa Allah mai iko ne cikin kowane al'amari kana ganin mun muna ganin mun dade a doron duniya shi yana ganin kai shi ba tai ko ina ba to me yake ɗaukake mai ganin dade wannan domin shi rayi ran shi da kake gani yana cikin wato ni'ima yana cikin ni'ima yana cikin ni'ima shi yasa wa in kana min ahlin nari in kuma dan wuta ne fa min ahlin nari yana cikin an wuta fa yuqalu hadha maq'aduka wannan shine mazauninka hatta ya ba'athaka Allahu yawmal qiyamah sai Allah ya tayar da kai ranar kiyama kuma ya shigar da kai cikin ta inda aljanna ne kuma a ce min maq'aduka adza a tayar da kai sai ranar kiyama wanda yake wato shi kuma hakan nan waɗannan wato Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani domin duk lokacin da in mutum bai yi sa'a ba wannan hadadewa sai ya ganta kuma kullun rayuwa tana cikin azaba idan kuma Allah ya yi maka taimako Allah ya yi muna muwafaka sai haga abun dan abu ne mai sauki babun kalamil mayyiti alal janaza mamaci shi magana akan gawa قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله من الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا وطئت الجنازة إذا أنك أجي قاوة فاحتملها الرجال mazaje sun ka dauke ta kaso mun karanta wannan hadisi akan dokar gawa sai mazaje fa hatamala har rijalu dunin nisa ala a'naqihim akan wuyayensu da in kana saliha in ga wannan ta kware ce kala sai ce qaddimuni aga kalamul mayyit al janaza kenan shi da kansa zai ce ku gabatar da ni qaddimuni ku ku gabatar da ni wa in kana ghayra saliha in ba ta kware ba ce kala sai ce ya waila ya kai tanta aina yadhhabuna biha ina za su tafi da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowane abu yana jin sautin ta sai dai mutum walau sami'a hal insanu la sa'iqa da mutun ya ji ta ya ji wannan sauti da shi ma ya suma da ya fadi ya suma kaga wannan kenan shi ga nuna maka cewa wato baya halitta mutun ya mutu mu yi mai yanda ake yin nan yanzu sai a rike gawan mutum ta kwana ɗaya watan ta kwana biyu sai dai akwai dalili misali an kashe mutum kashe shi ne an kai ana tantama an kashe shi to ana iya a rike gawa shi har a gama ijra'at din binciken yaya an ka kashe shi amma in ba haka ba wai mutum ya mutu nan ya mai sai a ce ƴan uwan shi na kawai sai sun zo sa'an nan kaga wannan bai dace ba asri'u bil janaza ka gani ku gaggauta ha ba ba abin da za su iya yi mata babu abin da za su iya yi mata da haka jinkirin da muke na eh sati guda sati guda kenan kaga wannan duka yana daga cikin abubuwan da kuma wasu suna da wata hila ba su san da cewa ba ba wata hila ba ce kafin waɗanda za su mutu ranar larba sai a bar gawo sai ranar juma'a to mine ne kenan ka nuna mana ranar juma'a ya mutu kenan kaga wannan wani abu ne ai ita mutuwa mutuwa ce ranar larba shi ya mutu larba shi ya mutu talata shi ya mutu talata shi ya mutu in kana zo ka ɗauki gawar shi ma ka kai ta ranar arfa la tanfa'u la shakka mutuwa ranar yau akwai miza gare ta don duk wanda ya mutu ranar yau Allah zai kare shi daga azabar kabari eh eh Allah Allah ka gani Allah wannan da alamar shahada ke da alamatu shahada ke nan Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi eh sai mu tashi ƴaƴan ƴaƴan mushrikai ko ma qila fi aulad ay auladul muslimin ma qila fi auladul mushrikin da auladul muslimin dun nan za mu tashi insha Allah azza wa jalla